إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau tara ga watan zulka'ada jiya mun ka ce tara ko? to eh jiya ga kidan sarkin musulmi takwas yau ne tara yau tara ga watan zulka'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 437 wanda ya daidai da sha uku ga watan Ogast. Miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da goma sha shidda. Gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai shemu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba. In ku manta ba kafin mu tafi hutun azumi, mun kammala karatun littafin da muke karatu irin wannan lokaci littafin bulugul maram min adillatul ahkam ko kuma tun lokacin nan an ba da shawara cewa kamata ya asa littafin at-targhib wa tarhib na imamul munziri kuma gwargwado dai da yawan kudu sun samo shi tun lokacin nan ko to muna fatar waɗanda ba su samu ba su yi kokari su samu to gashi yau da yarda Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara karatun littafin yau tara ga watan zulƙada ko? zulƙada hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai ga shi yau da yarda Allah za mu fara karatun wannan littafi mai albarka kafin mu shiga cikin littafin ya kamata mu san wane ne imamul mundiri shi mawallafin littafin meye matsayinsa ga duniyar musulunci da duniyar ilimi sannan menene matsayin wannan littafi nashi a targibu wa targib shi ma meye matsayinsa ga duniyar musulunci da duniyar ilimi to a takaice wannan babban malami wanda ya wallafa wannan littafi a targib wa tarhib kamar yadda ya sama littafin suna a targhib wa tarhib min al-hadith sharif ma'ana kwadaitarwa da tsoratarwa daga hadisi mai daraja hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu daraja kaga ashe kamar yana nuna mana littafinsa zai kunshi a targhib wa tarhib kwadaitarwa ga ayyukan alkhairi kwadaitarwa ga maganganu na kwarai sannan kwadaitarwa ga gaskiya ga ikhlasi sannan kuma da tsoratarwa dangane da miyagun ayyuka sabanin ayyukan alkhairi sannan da tsoratarwa daga miyagun maganganu sabanin maganganu na kwarai sannan da tsoratarwa daga miyagun itikadat sabanin itikadi mai kyau kun fahimta wannan shine ma'anar littafin at-targhib kwadaitarwa wa tarhib da kuma tsoratarwa min al-hadith sharif amma kwadaitarwa da tsoratarwa da nazo daga hadisai masu daraja kaga shi bai yi kamar irin riyadus salihina ba wannan littafi kamar wa ne ga riyadus salihina amma bambancin su da riyadus salihina shi imamun nawawi rahimahullahu cikin riyadus salihina duk wani babi da zai kawo wa in dai akwai ayoyin da na yi munasaba da babin ya alkawanta cewa yana buɗe babin nan da ayoyi na ƙur'ani lokacin ya kawo hadisai to shi wannan ya tsaya ga hadisan annabi kawai tsoratarwa kwadaitarwa ga abin da ya kamata a kwadaitar da mutane game da su ayyuka na addini ayyuka na falala sannan da tsoratarwa dangane da abubuwan da ya kamata a tsoratar game da su abubuwa na haram abubuwa na makaruhi abubuwa na bid'a na sabon Allah ba su ake tsoratarwa game da su ba to amma sai yayi kaidi yace min al hadith sharif daga hadisi mai daraja duk wannan kwadaitarwa da tsoratarwa da zai yi zai tsayar da kafafunsa kawai ga hadisai yanzu kun fahimci sunan littafin ko to wane ne imamul mundiri shi mawallafin littafin sunansa kamar yadda ya zo cikin imamul mundiri yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda duniyar musulunci ta yi cikin ƙarni na shidda kamar yadda za mu ji za mu ji shekarun tarihin haifuwarsa da tarihin mutuwarsa da sauran duka dai abin da ya shafe shi gwargwado amma ba zan kawo muku in full ba zan kawo in short saboda kada ya canye mana lokaci ya ce huwal imamul allama shi wannan babban malami da littafinsa yake gaba gare mu shine imam al'allama mai yawan ilimi kasirul ilimi shine al'allama kun fahimta mai yawan ilimi a fiƙa kuma fiƙa ne ga malaman hadisi amintacce ne alhafiz kuma ya kai matsayin hafizi duk dai waɗannan lambobin girma ne na malaman hadisi zakiyuddini alkunyarsa kenan laƙabinsa abu muhammad ana kiransa abu muhammad sunansa na yanka abdulazim ibn abdulkawi ibn abdullahi ibn salama ibn sa'ad ibn sa'idin al-munziri al-misri wannan shine inkiyar imam al-munziri kaga alkunyarsa alkunyarsa shine zakiyuddini ko ko ko laƙabinsa shine zakiyuddini alkunyarsa shine abu muhammad abu muhammad ba mustapha bado ba fa sunansa na yanka abdulazim kaga imamul munziri dama laƙabin nasa na munziri shi ya rinjaye sunan nasu da yawan mutane ba su ma san sunansa ba iyaka imamul munziri kawai an ka sani shi ya fi shahara to sunansa na yanka shine abdulazim ibn abdulkawi zuwa da ƙarshe ya ce almunziri almisiri malamai sun yi saɓanin dalilin wannan nasaba ta shi dangana shi zuwa ga almunziri ba sai mun kawo saɓanin ba da wata fa'ida gare mu ya ce almisiri mutumin masar ga haihuwa an haife shi a masar ƙasan masar amma asalinsu mutane sham ne kun fahimta ina ganin kila iyayensa ko kannansu zamanin kai su masar amma shi dai nan masar an ka haife shi ga mafi ingancin zance amma asalinsu asalin nasabar su tana koma zuwa sham asalinsu yan sham ne kun fahimta to kun ji sunan wannan bajimin malami ko yaushe ne aka haife shi yace wulida rahimahullahu fi gurrati sha'ban an haifi wannan babban malami Allah shi mai rahama ga lokacin farin wata na watan sha'ban wani wata muke yanzu watan zulqada ko to an haife shi cikin farin watan sha'ban watan sha'ban yayi fari yayi haske daga shekara ta ɗari biyar da tamanin da ɗaya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana an haife shi hijira tana da shekara ɗari biyar da tamanin da ɗaya kaga an haife cikin ƙarni na biyar amma ya rayu cikin ƙarni na shidda kun fahimta an haife shi hijira tana da shekara ɗari biyar da tamanin da ɗaya yanzu shekara nawa aga hijira shekara dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da bakwai ko? To, an haife shi Bifus at Misira a cikin ƙasar Masar, da Kumil Jare, wani ƙauye da ake kira Kumil Jare, sunan garin da an haife shi kenan cikin ƙasar Masar, amma dai asalin nasabarsu tana komawa ne zuwa Sham. Kaga shi yasa nan ya samu nasaba al-Misri, ba Misri, saboda kaga almisiri maulidan kenan kun fahimta to wannan malami abdulazim ibn abdulkawi wanda an kafi sani da imamul mundiri ya tashi dama gida na ilimi mahaifinsa malami ne kuma tun yana karimi dan shekara goma mahaifinsa ya ɗauke shi ya hannunta shi ga wani babban malamin hadisi don haka shi ya yi sa'a tun tashinsa shi cikin karatun hadisi ya tashi mahaifinsa ya ɗauke shi ya hannun tashi ga wani babban malami na hadisi wanda ake kira sheikh muhammadu ibn hamd ibn hamidin al'ansari mahaifinsa yana ɗan shekara goma mahaifinsa ya hannun tashi ga wannan babban malamin to da bakin sannan ya fara sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara karatun hadisi yana saurare kuma yana karatu daɗa hayyazan almajiran hadisi yana nan daɗa hayyazan cikin manyan almajirai yana nan hayyazan cikin manyan malaman hadisi waɗanda duniya ta yi ƙur'ani kuma imamul munziri ya fara karatun ƙur'ani ne ga wani babban malami da ake kira sheikh abithana mahmud ibn abdullahi ibn matsaruhin al-misri shi ma ba misri ne kun fahimta kaga ashe karatunsa na farko duka gida ya fara nan masar ya fara to haka dai dada kun san bayan mutum ya girma bayan mutum ya tasa ya zama matashi in mai neman ilimi ne daga cikin abubuwan alfahari na mai neman ilimi shine ya baggarinsa ya shiga cikin uwa duniya zuwa neman malamai to shi ma yana daga cikin duk malamin da an ka kawo tarihinsa yana daga cikin abin bugun gaba gare shi a faɗi garuruwan da ya ziyarta wurin wurin karatu domin gwargwadon yawan garuruwan da ka ziyarta gwargwadon yawan malamanka gwargwadon yawan malamanka gwargwadon yawan exposure da zaka samu ta ilimi kun fahimta don haka shi ma imamul munziri kamar kowane malami sannan yana daga cikin aibi ga malami a ce ya tsaya garinsa kawai bai taɓa zuwa ko ina wurin neman ilimi ba aibi ne to a haka shi ma imamul munzir kamar sauran malamai Allah ya yi mai bayawa da zagayawa ya shiga uwa duniya wurin neman ilimi ya haɗu da gingima gingiman malamai wayanda ake ji da kowane fanni daga cikin ƙasashen da imamul munziri ya ziyarta ya ziyarci garuruwa na cikin ƙasar masar dama ba an haife shi a masar ba to garuruwa duk inda wani malami ya yi suna cikin ƙasar masar imamul munziri sai da ya kai mai ziyara kuma ya zauna ya fa'idanta da shi sannan allah ya yi mai baiwa ya ziyarci malaman haramin makka da na majina su ma ya yi karatu gare su hakan ga allah ya wa imamul munziri baiwa ta ziyarar garuruwan sham can asalinsa ya zo sham shi ma can ya haɗu da manya-manyan malamai kuma ya yi karatu gare su a takaice dai imamul munziri da nan gida masar da sauran kasashen da ya ziyarta Allah ya yi mai baiwa ta haɗuwa da gingima gingiman malamai masu yawa amma daga cikinsu waɗanda na fi shahara ga zama cikin malamai imamul munziri akwai malami guda bakwai su sun kafi sha ba su ne ba kawai amma su sun kafi shahara su yafi yawan bugun gaba da su cikin littafan da ya rubuta yana yawan ambata sunayensu daga cikin waɗannan bayan Allah malamai imamul munziri akwai al-allama al-muhaddith abu hafsin umar ibn muhammad ibn ma'amar al-bagadadi ad-dara ba dara kutuni ba you caught me right dara ƙazzi kun fahimta wannan babban malami yana daga cikin malaman imam al-munziri wannan bawan Allah Abu Hafsan Umar ibn Muhammad ibn Ma'mar al-Baghdadi ad-Dar qazzi Allah ya yi mai wafati cikin hijira annabi tana da shekara 607 kun fahimta malami na biyu daga cikin manyan malaman da Allah ya haɗa imamul munziri gare su ya fa'idanta da iliminsu akwai wani na al'imamul allama al'adibul arif tajuddin abul yaman zaidun na hasan ibn zaidun alkindi wanda yake shi kuma Allah ya yi maiwa fati hijira tana da shekara 613 malami na uku daga cikin manyan malaman imamul munziri akwai al'imam al'allama abul hassan aliyun al-mubarak al-wasiti al-barjuni al-mukuri al-shafi'i shi kuma Allah ya yi mai wa fati hijira tana da shekara 632 malami na fudu daga cikin manyan malaman da imamul munziri ya karbi ilimi gare su akwai al'imam kaku kudiba duk waɗannan malaman manya ne kowannensu ya kai matsayin imam kuma ya kai allama kun fahimta don hakan ga yana daga cikin baiwar da Allah ke wa mutum ya sada shi da manyan malamai ba ka tsaya wurin yan kabu kabu ba ana yi ana ma dolgi manyan malamai Allah in ka tashi karatu Allah ya daidaita ka ga manyan babban malami duk abin za ka karantawa ka karance shi ga wanda ya san abin to yana daga cikin baiwar da Allah ya wa Imamul Munziri hada shi da manyan malumma na kowane fanni malami na hudu akwai al-Imam al-Hafiz الكبير أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي الإسكندري shi kuma ya mutu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 611 to shi wannan malami Imam al-Munziri da kai ne ya rubuta yace ya samu fa'ida mai tarin yawa ba karba ba karma ba gare shi yayi shaida alkhairi gare shi malami na biyar daga cikin malamai imamul mundiri akwai al'imam al-hafiz al-faƙi abu muhammad abdullahi ibn ahmad ibn qudama ibn qudama al-maqdisi sahibul muguni ina wanda ya rubuta ina babban littafin nan namu al-muguni na ibn qudama to shi ibn qudama yana daga cikin malaman imamul munziri kun tabbatar da ba ga 'yan ranke-ranke ya karatu ba ga waɗanda jigishiri ya karatu imamul babu ibn qudama kowa ya sani duniya na daga cikin manyan malaman da duniya ke alfahari da shi gefen hadisi da gefen fiqh imam ibn qudama ya rasu hijirar annabi tana shekara 620 sai na shidda daga cikin malaman imamul mundiri akwai al-allama al-mu'arrikhu an-nasaba me ma'anar wannan al'allama babban malami al-mu'arriku masanin tarihi kaga tarihi ma sai da ya bidi profesa na tarihi yace ya karatu gare shi kowane fanni haka imam al-munziri yake shi yasa kowane fanni masha Allah barakallahu kaga al-mu'arriku malamin tarihi an-nasaba masanin nasaba eh abu abdullah ياقوت بن عبد الله الحموي صاحب معجم البلدان akwai wani babban littafi na loga mu'jam buldan to wanda ya rubuta shi kaga ashe ba tarihi ɗaya ba ba nasaba ɗaya ba har da loga malamin loga to kaga yana cikin malaman imam al-munziri wannan bawan Allah shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 626 sai malami na bakwai daga cikin jerin gwanon malaman da imam al-munziri ya karatu gare su akwai al-imam العلامة الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي صاحب التصانيف البديعة في الاعتقاد والحديث وغيرهما kaga shi kuma wannan ya yi wallafe-wallafe masu kyawo ga abin da ya shafi aƙida da hadisi da sauran fannoni kaga duk wadda shi ma wannan babban malami ne kaga in kan lura kowannensu sai an ce mai al'allama alhafiz kaza sai dai an faɗi lambobin girma ne ta fannin ilimi kaga ashe kowannensu ya ji gishiri to waɗannan shi wannan shi kuma ya mutu hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 600 hikimar kawo wannan yana daga cikin abin alfahari ga malami a san malaman da ya karatu gare su yanzu waɗannan malaman duka sanannu ne ga uwa duniya kowannensu an san inda ya shahara to waɗannan su ne malaman imamul manzari sai an san malaman ka an san su wane ne kuma an san matsayin ilimin su lokacin nan ake sanin kayi karatun kwarai ko baka yi ba samun malamai na kwarai yana daga cikin mataki na farko na, karatu kun fahimta to waɗannan suna daga cikin malaman da imamul munziri ya yi karatu gare su kaga ashe imamul munziri almajirin manyan malamai ne waɗanda sun ka sha sun ka koshi Allah shi musu rahama dukkan su hakan ga kuma bayan mallami ya yi karatu ya yi yawace yawace yawon duniya ba yawon tazubai ba yawon neman ilimi to in ya sha ya ƙoshi kuma to shi kuma zai ba ilimi haƙƙinsa yana daga cikin haƙƙin ilimi kai kuma ka tsaya ka karantar yadda an ka karantar da kai to bayan imam al-munziri ya sha ya ƙoshi to lokacin nan da sai an ka aje sanda sanda ta tafiye tafiye sai ya samu wuri ya zauna da sai ya kama karantarwa shi ma yana daga cikin abin alfahari na malami tarin ɗalibai shi ma imamul munziri kamar yadda Allah ya mai baiwa da manyan malumma matsayinsu na malamai ne hakan ga kuma almajirai ne Allah ya albarkace su ma sun zama manyan malumma yana daga cikin wanda Allah ya wannan baiwa ga tarihi dai nan kusa kusa yana da wahala ka samu malami wanda Allah ya albarkaci almajirai ne irin Ibn Taymiyyah domin Ibn Taymiyyah ya yaye ɗalibai waɗanda sau sure sun ka zan duk malaman duniya na kowane fanni Hafiz Ibn Kathir mai tafsiri yana cikin almajiran Ibn Taymiya. Ina muku magana almajirai na karatu ba almajirai na fa'idanta ba. Wayanda sun ka zo ga Ibn Taymiya sun kai karatu. Imam Zahabi yana daga cikin almajiran Ibn Taymiya. Ibn Hajar al-Asqalani yana cikin almajiran Ibn Taymiya. Ibn Qayyim al-Jawziyya yana daga cikin almajiran manyan manyan malamai waɗanda duniya ta yadda da su. Duka disciples ne na na ibnu taymiya kaga rayuwa ta yi albarka to yanzu tambayar mu malamai yan uwa ne da nayi faɗa da shi sun ka haɗa da astarakuna masu mulki azzalumai an kai shi gidan yari me amfanin duk abin da sun kai yau in nace mu hukamin sunan malami guda cikin malaman da na yi da ibnu taymiya sai an yi garji sai an kama kallon silin kafin ku tuno amma yau duk inda kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta kai sunan ibnu taymiya ya kai san haka yake ko ba haka yake ba kaga ashe kenan wai a haɗe malami kai wannan aikin banza ne in dai yana bisa gaskiya in dai malami ne na sunna to gara ma a haɗe mai kai don an haɗe mai kai ya samun lokaci ba a lalura komai da shi yanzu na yi ta karatu kuna can kuna biyan gidajen yan siyasa shi yana yana karatu to Allah ya shirye da mu don haka daga cikin abubuwan alfakari ga malami bayan ya samu malamai na kwarai kuma a ce ya yaya ɗalibai waɗanda Allah ya samu albarka to kamar haka shi ma imamul munziri ya yaya ɗalibai masu ɗimbin yawa kuma waɗanda Allah ya samu ilimin su albarka su ma sun ka shahara sun kai suna ko ina gabas da yamma kudu da arewa ko ina an ka san su ta fannin ilimi da nagarta shine yace daga cikin almajiran imamul munziri akwai wani nan da ake kira al'allama ilimi ya albarka ko bai albarka ba to ana lissafa al'allama matsayin malamai ne to yau almajirai sun komo al'allama me yake nema kuma kaga Allah ya samu ilimin albarka Allah ka ba mu ilimi mai albarka daga cikin almajirai waɗanda su kuma sun ka fa'idanta da ilimin wannan bajimin malamin akwai al'allama al-hafiz izuddini Ahmad ibn Muhammad al-Husaini wanda yake shi kuma Allah ya yi mai wafati hijira tana shekara 695 kaga almajirai ne sun zan al'allama sun zan alhafiz ga almajiri ya zan allama alhafiz kaga ilimi ya yi albarka na biyu daga cikin almajiran imamul munziri akwai al'imam alhafiz sharafuddini abdulmumin ibn khalafin addimiyaki wannan shi ma yana daga cikin disciples 'yan makaranta na imamul munziri shi ko Allah ya maiwa fati hijira tana da shekara 705 na uku akwai al'imam alfaƙihu kaga ya yaye malaman fiƙihu ko alfaƙihu abul fatahi muhammad ibn ali ibn wahabin al-qushairi al-ma'ruf bibn daqiq al-idi shi kan ko baka san shi baka taba jin sunan ibn daqiq al-idi mashahuri ne to almajirin imam al-munziri ne cikin ilimin imam al-munzir ya kwankwada duk da yake da baya dawo yana jayayya yace imam al ka muku nasi ne daga baki ne yace tabbas malami na imam al-munzir ya hina addini ma'ana ya fi ni tsayuwa ga addini amma wallahi na fi shi ilimi Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ba mamaki ai ka san daga cikin malamai akwai waɗanda daga cikin tarihinsu sai yan an ka faɗi sunayen malamansu sannan yan an ka zo faɗin sunayen waɗanda yi karatu gare su sai ka ga wasu da cikin malamansu sun dawo cikin almajiransu ko karanci tarihin imam malik ko gani mafi yawan malamai ne sai sun faɗa cikin almajirai ne baiwa ce ta Allah dalika fadlullahi yutihi man yasha'u kun fahimta don haka ba mamaki ba ku ganin ɗana yan uba dukiya to mi abdu da kuna ayan ɗaya uba na dukiya akwai musu game da haka nan to mi ban mamaki yan ɗaya uba ilimi babu ta almajirin ka matsayin ɗanka ne za ku ta ku yi karatu in kun kai karatu zan zo in yi karatu gare ku kaji yanzu in ka haifi ɗa Allah ya sa mai albarka yanzu abin ƙwarai abin alfahari ne gare ka ko ko faɗuwa girma ce don haka almajirinka mai bambanci ne da ɗanka duk abin da almajirinka ya zama a ce almajirinka yaushe fi kowa ilimi Najeriya abin bugun gaba ne gare ko abin bakin ciki to amma ban da wasu malamai wasu malamai abin bakin ciki ne almajirinsu ya zama abin ƙwarai to kaga waɗannan ba na Allah ba ne musamman malaman makarantun nan boko sai ga malami da gangan ya rike ɗalibi har bugun gaba ya kai wallahi sai na hana ma graduation sai mutum ka hana mai graduation kana hana arzikin nan da Allah ya rubuta mai lalama ba kana hana mai ya iso gare shi yanzu ga wata kunya nan akwai wani ɗalibi da ya karatu nan jami'a ga ta dan fodiyo sai sun ka rike shi sun ka wahal da shi sosai yayi graduation da kyat ya hita da common pass an yi wani mallami na yi wani mallami ya ce da ka hita da fas gara ma baka taho makaranta ba to sai ya hita da common pass to yanzu yana na Allah ya sa ya zama wani abu sakwato rannan sun ka gayyace wurin bukin su dan hodo sai ya musu arashi yace to kun gani pass ba shi ke da taminin dan arzikin mutum ba rannan sai an ka ce zo a bashi digirin girma ya ce bai so ni da Allah ya girmama ka neman girmama wa ku don haka wannan ya isa ya zan darasi ga malamai ku ji tsoron Allah ku ba wahal da ɗalibai ni an illa in ɗalibin ka ya zan wani abu sannan wace riba za ka ci ka riƙe ɗalibi ka yi ta bashi kari oba ka yi ta bashi kari oba kana son awa ɗanka haka nan sannan to in ya zan babba yaya zai ga girman ka bayan ka wahal da shi in kwanka haɗu baka jin kunya ko bai yi ma komi ba baka jin kunya sannan rike shin da za ka yi shi zai sa ka rike arziki ne takaddu ne ga hannunka amma arziki ne ba ga hannunka yake ga hannun Allah yake to kai rikon ka kare Allah ya sa ya zan shugaban kasa sai ka yi me in ni na sai in kore ka da kasan nan ne ko da ku ji tsoron Allah to abin da ya faru kenan tsakanin ibnu daqiq al-idi da malamin sa hafizul munziri yazo yana wallahi ya fi ne riƙon addini kam tabbas ban da jamala ya fi ne amma da ilimi zube ban ƙura na fi shi alhamdulillah duk is a credit to shi malamin kun fahimta to sai dai yanzu kuma matsala inda duk ɗalibi kuma yana karatu gare ka yaga ya dan zaburo kuma sai ya rena ka shi ko bai mantawa da cewa ai kwalba ita ce wa turare Allah ya shirya da mu to daga cikin almajiran imam al-munziri akwai al-haf al-imam al-faqih abu al-fatahi muhammad ibn ali ibn wahab al-qushairi al-ma'ruf ibn daqiq al-idi ibn daqiq al-idi yana cikin almajiran imam al-munziri ibn daqiq al-idi yana cikin manyan malaman fiqh yana daga cikin manyan malamai na hadisi shi kuma ibn daqiq al-idi ya mutu hijira annabi tana da shekara 702 daga cikin almajiran imam al-munzir akwai al-imam al-mu'arrikh shamsuddin ibn khalkan ina wannan da kuke kira ibn khalkan ba khalkan bane khalkan ne ibn khalkan ya rubuta tarihi tarihi ibn khalkan mujalladi nawa ne to kaga ya zan babban malami na tarihi shi ko kun babban malami ne na hadisi to to yana cikin almajiran imam al-munziri shi ko ibn khallikan Allah ya yi mai wafati hijira tana da shekara 681 har yau dai daga cikin almajiran imam al-munziri akwai al-imam al-hafiz sharafuddin abul hussein ali ibn muhammad ibn ahmad ibn abdullah aliyunini shi kuma Allah ya yi mai wafati hijira tana da shekara 701 to waɗannan wa gairu ha'ula'i da dai wasu waɗannan bal akhadha anhu jama'atun min shuyukhihi wa aqranihi wastajazu minhu kai ba waɗannan ɗaya na ba waɗannan waɗanda na fifice na waɗanda na wasa tsara zarra amma Allah ya albarkaci Imam al-Munziri da tarin almajirai kun ga yanzu almajirai ne an waye gari suna daga cikin manyan malaman da duniya ke bugun gaba da su don haka jama'a ilimi ya yi albarka ko bai albarka ba ilimi ya yi albarka Allah ya gafarta mai ya gafarta musu ya ce kai ba waɗannan ɗaya na ba a haɗa anhu jama'atun min shiyukihi wasu jama'a da cikin malamai nai shi imamul munziri ba su mutu ba sai da sun ka dawo karɓar ilimi gare shi sai su sun ka dawo ɗalibai nai wa aqranihi da tsara nai abokan karatu nai duk sai da sun ka dawo matsayin kaga Allah ya wa rayu albarka ko sai matsala ta gaba sifatuhu siffofin wannan bawan Allah Imamul Munziri bayan karatu jama'a karatu ɗaya baya isar malami sai an samu akhlaqul muhammadiyya shi yasa ku ganin ku kalli mallaman zamanin ku ga sunan ko da hasada baka cewa mallam wani baya da ilimi amma kalli bai da kima ko takan akai faga idon jama'a saboda me saboda zindir yabba ilimin bai samu ilimin riga ba menene riga ilimi shine makarimul akhlaq ɗabi'u na ƙwarai malami ya yi karatu ya karanta duk abin da ake karanta tubarakallah masha Allah amma babban makareci ne kwasan shi ya san shi makareci jama'a kuna ganin Allah na sami ilimin na haske ko ko kwasan shi ya san mugugir hasada gare shi riga ga tanan ka canza ya isa ya gune ya ce ya kama ma kulle kulle an kai ka samu kuɗin da kai rigar nan irin wannan malami Allah na ilimi ne haske mutum ne ko ko ilimin ne ba abin da ilimin ya ƙara mishi illa kibri mutakabbiri ne mugun mutakabbiri kowa ya san shi da kibri kaga an samu matsala ga ilimi ko ba a samu ba da sauran dai miyagun ɗabi'u a ce malami mayaudari ne ko kulla da shi sai ya yaudare wanda kasan ɗan siyasa malami ya koma kamar ɗan siyasa kai ni na san wasu malamai waɗanda ƴan siyasa ma gudun su suke yi saboda yaudara akwai malamin da anka kai ƙara ga wani ɗan siyasa nan garin da anka zo anka bincika anka ce mallan ya yi kaza ba yace gahar ta mallan ya kamata ka ji tsoron Allah ba ɗan siyasa ka ce babban malami ya kamata ka ji tsoron ko mu da ƴan siyasa ba mu haka to ku faɗi wani zubewar mutunci ya wuce wannan don haka jama'a ilimi ɗai gaya ne baya isa dole sai da akhlaq kuma sai da ɗabi'u to menene ɗabi'un wannan babban malami wanda ta gefen ilimi jin malamansa da almajiransa ya isa mu gano cewa ga ilimi da imamul munziri ya kai to ga ɗabi'u fa yana ɗabi'un kware ko ko hutsu ne shine yace kana rahimahullahu shi imamul munzir Allah shi mai rahama ya kasance za khuluqin nabilin ma'abuci dabi'u ne manya kamar yadda Allah yawa annabin sa kirari yace wa innaka la ala khuluqin azimin kana akan dabi'u manya ma'ana dabi'u managarta to shedar da imamul munzir ya samu kenan kana za khuluqin nabilin ya kasance ma'abuci dabi'u ne manya manyan ɗabi'u su ne ɗabi'un da sun kai daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mutawadi'an ya kasance mutum mai tawali'u duk ilimin nan da Allah ya bashi duk wannan daraja ɗaukaka da Allah ya bashi bai kai kai ne inda Allah bai kai shi bai azam kai ne kibiri rawanin tsaya ba a mutum ne mai tawali'u dayyinan mutum ne mai addini zaka iskan maga malami amma ba mai addini bane ilimin irin social ustaz din nan da ake yi kun fahimta malami ne amma na duniya iyaka addini a yi amfani da shi a farautu duniya ba ilimin a yi amfani da shi a farautu duniya ba wai a yi amfani da shi a ciyar da addini gaba ba na neman duniya ne kawai to saɓanin imamul munziri ya ce dayyanan mutum ne mai yawan addini mutakallilan min hutamin duniya alfani kuma mai karantawa ne daga kayayyakin duniya masu karewa he is not obsessed with materialism son abin duniya jama'a bai dauke mai hankali ba kalli malamai ku gani ga sunan wani malami ya ce malami malami malami malamai sun yi kowa kwadai akwai malamin da ada kwadai arba'in ko kwadan kare arba'in kadi ba kare fa kun taba ganin yadda kwadan kare yake samu abinci kare ya zo kusa gare ka gani in ka ɗauki loma ka kai bakin ka yana na yana kallon ka in ka dada hannunka cikin kwanon hukuma ɗiba hannu ne kuma haka da yana na yana kallon ka to wannan kwaɗai akwai malamin da adda kwaɗan kare arba'in wani ce yana ganin shi dai kila yana na goma sha tara to Allah ka shirya da mu to imamul munziri ba makwaɗaicin abin duniya ba ne ku diba yadda malamai ke sa kafa su take gaskiya sun san gaskiya ce saboda me saboda dan abin duniya la yasminu la yuguni min ju'in da za a ba su samanun bakasun da rahima ma'aduda da za su samu in ma sun samu wata rana ma sai ayi fulin din su a kiba su ku diba yadda malamai ke kin Allah na kwarai a ce mai mugu don bai bada kuɗi ba mugu tun da ya bada kuɗi a kira shi na kwarai ba abin da sun kai ba kenan to kaga saboda me sun kai haka nan saboda kuɗin abin duniya don Allah ya nuna shi yake bayarwa ga sunan Allah ya ki bari a basu abin duniya ko ni ba su samu ba illa illa bakin ciki to in ba jira sai in ce Allah ya ƙara musu shi amma dai bari a basu ko wanda suke ciki da ya ishe su ko Allah ya shiryar da mu to shine yace mutakallilan Imam al-Munziri mutum ne mai karantawa mai huda mai duniya daga kayayyakin duniya alfani mai karewa wari'an mutum ne mai tsintseni ba komi lauje ya jawo haki bane ga abin duniya a'a mutum ne mai taka tsantsan ga al'amura abidan kuma mai yawan ibada zahidan mai gudun duniya harisan ala amali salihati mutum ne mai kwaɗayin kyawawan ayyuka mujaniban li fi'lil munkarati kuma mai nisantar aikata miyagun ayyuka ne ya samu shi da kware ko bai samu ba fine yadda can ga harkar ilimi yake excellent haka ga akhlaq ya samu excellent ya ƙetare ya karanta malaman da ke samun irin wannan yabon wani ga ilimin kan tabbas akwai ilimi amma ɗabi'u ne ko kare baya ci ko kare ka azama ɗabi'u ne da abinci ne kare baya ci saboda ɗabi'un ba su da kyau malami ana tuhuma sa tare yake da matan makwabta yana neman matan makwabta malami mai wa'azi ko mai ba da sallah ga unguwa, amma wasu makwabta suna tuhumar tare yake da matansu ko ‘ya'yansu. Ku faɗa min yadda wannan ilimi kuma zai haske. Da ka ɗau kuma ga ce wannan fasu mai neman mata. Yau har mun kai ga malamai jama'a limaman juma'a masu wa'azi shiga cikin rediyo da sallah ‘yan aka ce kai shi ne matan wani matan wani. malami ba na haɗa muku a cikin gari zau akwai malaman da ake kira matan wane ba wai matan wane wani ke hawansu malami eh saboda bakin kwaɗe kun nakasa kan kun nakasa addini kun sa masu addini sun za abin dariya akwai wani malamin rashin lafiya ta kama wani gungumin dan liwaɗi ya ɗauke shi ya kai shi asibiti sai ga text na yawo cikin gari an hudu mallan wani an kai shi wurin soldarin wai soldarin ya tahiya yau limamin juma'a Allah ka shiryar da mu ka tsare mana imanin mu da mutuncin mu to kun jiya don hakan ga ya ku malamai ku ji tsoron Allah ku tsare martabar ilimin nan da Allah ya baku ilimi ɗaya baya isa dole sai da ɗabi'u na kwarai sannan Hausa suna cewa mutunci madara ne in ya zube baya kwasuwa sadda dukkan bari mutuncin ka ya zube to ya fa zube Allah ya gafarta min baban masu wa'azin Najeriya wane ne shi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi madalla Allah shi gafarta mai ya mai rahama yace abu biyu ba abin da ke kadan mutunci kuma ya zube har abada kamar su duk mai son ya tsira da mutunci ne to ya kafa kafa da su na farko kuɗi na biyu mata yace biyun nan haka suke kamar soyayyen nama in an ka soya nama yana kamshi jama'a akwai wanda baya so sai dai ka kauda fuskarka amma ba a ce ba ka so ba soyayyen nama ya ce to haka mata da kuɗi suke kowa na son su sai dai a kauda kai saboda gudun kunyar duniya da ta lahira to ku ji tsoron Allah ya ku malamai bai kamata kuna jama addini na kasa ba duk abin da malami ya ba daidai ba addini ya jama na kasa da wani mai addini zai ce duk haka ba ga malama ne can ba ba malamin ku bane yayi kaza kaga dole kai kan bakin ku dole ku kan bakin ku don ku ji tsoron Allah ya ku masu, masu, masu ilimi ku ji tsoron Allah Allah ka shiryar da mu gaba ɗai to bayan wannan kuma sai yabon da malamai sun kai bayan Allah ya kaddara mutum ya yi rayuwa ta in ya rayuwa kware bayan ya wuce wani tun yana raye yaka samun magabata ne malamai ne da abokan karatu ne da almajirai ne su yabe shi amma dai inda an ka yabin mutum bayan ya mutu kun fahimta yanzu ku kalli Sheikh Jafar dan uwanmu kuma malaminmu bayan ya mutu Sheikh Jafar tun yana raye mashahuri ne amma in kun lura shaharan malam Jafar ta fifita bayan ya mutu lokacin nan har makiya sun ka zo suna faɗin shaida ta alkhairi game da shi ku kalli malam Awal Albani Zaria an kace tarihin Zaria ba su taba ganin Zaria ta cika makil da dan mutum ba kamar da taron siyasa da duk taron da taron daba duk taron da aka yi Zaria ba a taba cika Zaria ba masoka cinke ba kamar ranar da an kai jana'izar Albani inda yana raye kira mutane na iya tara su haka nan to wannan shi a shaidar mutum ya kyakkyawar cikawa Allah ka arzuta mu da kyakkyawar cikawa ka samu kyakkyawan yabo bayan ka wuce to yanzu ga ka da ranka ana ce ma matar wani in kan mutu miza a cewa Allah ce an huta da ƙazamin banza da ranka da lahiyarka area boys na gidan yansu da an gari kaga shagun malaman nan makwadaita don su ko bakin ciki suke kuɗin da za a ba su in kun zo ku malamai to su area boys sun san raba biyu za a yi a ba ku rabi a ba su rabi ka kun rage musu shi yasa da ganin ku gidaje sai su kawo shagun malamai shagun makwadaita area boys sai ma malami shege makwadaici kuma wannan bai sa ka ji ciwo ka koma gidan ka zanna ka dogara ga Allah ba ya kamata ku ji tsoron Allah ya kuma malamai to Imam al-Munziri kamar kowane malami na kirki ya samu kyakkyawan yabo da kyakkyawar shaida ga malaman duniya an ka ce saboda ɗaukakar darajarsa da kuma kwarjininsa da kuma yawan iliminsa da kuma tsoron Allahnsa da kuma bibiyarsa ga shari'a malamai sun yi mai kyakkyawan yabo tun yana raye da kuma bayan ya wuce daga ciki akwai yabon da almajirinsa ya yi mai daga cikin almajirai ne mun ce akwai hafiz izzuddini al-husaini ko to shi wannan almajiri nashi izzuddini al-husaini yana magana game da wannan malami nashi amul munziri yace kana adiman nazari fi ilmin hadis a kara makalla imam al-munziri ya kasance mutum ne wanda ba kamar sa ga ilimin hadisi kana adiman nazari ya kasance wanda babu kamar sa ne na wurin yake yawa fi ilmin hadisi ga ilimin hadisi alaqtila fununihi akan sabanin fannoninsa duk fannonin da ka sani ga ilimin hadisi bayanan fannoni da yawa ba to sai da kafin Allah ya amshi rayuwar Imam al-Munzir sai da ya zan duk ƙasar Masar ba irinsa magana ta ƙare ko sabatan kuma tabbataccen mutum ne hujjatan kuma hujja ne wari'an kuma mutum ne mai taka tsantsan mutaharriyan mai kirda don al'amura wannan ita ce shaidar da Izzuddin al-Husaini yayi ga wannan malami nashi وقال الحافظ الذهبي امام الذهبي shi ko ya ce game da imam al-munziri yace al-imam munziri imami ne al'allama mai yawan ilimi al-hafiz kuma ya kai matsayin hafiz ga fannin hadisi al-muhaqqiqu al-muhaqqiq shekul islam ya kai shekul islam magana ta kare ko akwai saura waƙala kuma dai hafizul zahabi ya ce yana yabon imamul munzir ya ce alhafizul kabir hafiz ne babba al'imam ya kai matsayin imam asabtu kuma tabbatacce ne ga ilimin hadisi shekul islam ya kai matsayin shekul islam waƙala alhafiz ibn kathirin hafiz ibn kathirin shi ma da ya zo magana game da kawo tarihin ibn kathirin cikin littafinsa albidaya wan nihaya yace sami al-kathira imamul munziri ya ji da yawa ma'ana sami alkasir ya yi karatu mai yawa warahila kuma ya yi yawace yawace wurin neman hadisi waɗalaba kuma ya nemi ilimin hadisi wa'une bi hada sha'an kuma ya ba da kula ga wannan sha'ani wani sha'ani ilimin hadisi hatta faƙa ahal zamanihi fi sai da ya tsere ma duk mutanen zamani ne ga ilimin hadisi sai da ya musu fintin kau haka imam hafiz ibn kathirin ya ce wa ƙala kuma dai ibn kathirin ya ce duk da cikin albidaya wannan ya ce wa kana fiqatan imam al-munzir ya kasance fiqa ne hujjatan hujja ne mutaharriyan mai kirda don abin da yake sawa ba zahidan kuma mutum ne mai gudun duniya kaji wannan duka shaida alkhairi ce malamai sun kai waɗannan duka daga baya gare sun ka biyo amma ayyukansa da sun kai iskamma shi yasa sun kai waɗannan comments kai mai kabbari me za a cewa me haka tunana a ce bayan ka wuce a ce matar wani ko a ce ɗan da ɗan mata ko a ce makwaɗaici ko ƙulla hulɗa da shi ta kuɗi sai ya yaudarai don ba haka me za a ce ma wasu su attakin da wasu sun ka samu to muna roƙon Allah ya shiryar da mu wa qala sayyidi jalaluddin sayyidi shi ma da yazo comment game da imam al-munzir yace al-hafizul kabir hafiz ne babba al-imam kuma ya kai matsayin imam shaykhul islam kuma ya kai matsayin shaykhul islam kamar yadda hafiz ibn kathirin yace wa kana adiman nadiri ya zan bai da kama bai da tamka fi ma'arifati ilimin hadisi ga sanin ilimin hadisi al-ikhtilaf nuni akan sabanin fannonin sa fanni kaza fanni kaza fanni kaza duk fannonin ulumul hadis zamanin Imam al-Munziri nan kasar su Masar babu irin sa kun fahimta mutabahiran ya zan fasar kan mutabahiran da Hausa wanda ya sha ya koshi babban malami daga Baharu ko doki adda mugun gudu ba ana kiransa baharo ba to baharul ilmi ko ga ilmi in ka sha ka koshi ana kiranka baharul ilmi ya za mu fassara baharul ilmi da Hausa kalma wadda ta zama more appropriate gingime mai malami yawa Allah ya gafarta wa malamin musulunci malam Kabiru Gombe to mu tabahiran gingime mai to kaji gingime mai kam ba in gingime mai an kafu kafu ba yace mutabahiran fi ma'arifati fi ma'arifati ahkamihi wanda wanda ya goge ne ga sanin hukunci hukuncin ilimin hadisi wa ma'ani da ma'anoninsa wa mushkilihi da kuma abubuwan da na rikita ga ilimin hadisi qayyiman bi ma'arifati garibi kuma wanda a tsaye ne ga sanin garibul hadis me garibul hadis yana daga cikin fannonin ilimin hadisi garibul hadis bakin kalmomi kun fahimta imaman kuma imami ne hujjatan hujja ne bari'an fil fiqhi wanda ya kai matuƙa ne wanda ya isa matuƙa ne fil fiqhi ga ilimin fiqhu shi imamul munziri fa kaga shi ba hadisi da ya tsaya gare shi ba har da fiqhu wal arabiya da arabiya wal qira'at duk qira'o'in nan guda bakwai gaba ɗaya ga kansa suke wari'an kuma mutum ne mai tsintseni mai taka tsantsan mutabashiran kuma wanda ya kai matuƙa ne ga ilimi wannan tana daga cikin shaiduddukan da imamul munziri ya samu ga malaman da suka biyo bayanai Allah shi mai rahama atharuhul ilmiya bayan ɗaliban da ya bari karantar da ɗaliban da ya yi akwai wasu abubuwa na ilimi da ya bari baya eh ya rubuta littattafai su ne atharul ilmiya gurabu waɗanda mutum ya bari na ilimi to imamul munzari ya tsaya ga karantar da ɗalibai ɗaya ko ko ya yi wallafe wallafe wayannan amfanin mutane ya yi don ga guda daga cikin wallafe wallafe ne ga hannunmu shi za mu farawa yau insha Allah ta'ala ko ko da bai rubuta ko ba illa wannan littafi a targhib wa tarhib akwai hadisi dubu biyar da ɗari uku da ko shidda ne ciki ne a targhib wa tarhib adadin hadisansa hadisi dubu biyar da ɗari uku da shidda nika tsammani shi sun wuce ni tsohon ƙidare gare ni nan dubu biyar da ɗari biyar da tamanin kaga ashe kaɗan sayul bukhari ya fi shi yawan hadisai nawa aga sayul bukhari dubu bakwai da ɗari biyu da yan kai ko to shi ko wannan yana da hadisi dubu biyar cikin wannan littafi ɗaya na at-targhib wa tarhib ya kawo hadisi dubu biyar da ɗari biyar da tamanin jama'a ya kawo mana hadisai ko bai kawo ba Allah shi mai rahama to shine atharuhul ilmiya gurabinsa na ilimi akwai wasu abubuwa da ya bamma na baya wanda na baya za su amfana tunda wayanda ya karanta da yanzu mutu ko tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum to waɗanda ya karanta sun mutu shin bayan waɗanda ya karantar akwai abin da ya ban ma ƴan baya sun muni eh akwai ya rubuta ya ce lahu radiyallahu anhu musannafatun hisanun Allah shi mai rahama hafizul munziri kenan yana da wallafe wallafe masu kyau shahidatun bi ulwi ka'ibihi masu shaida game da daukakar daraja ta ga ilimi warsuhi qadamihi da kuma tabbatuwar kafahu ne kafahu ne sun kafu arrasikhuna fil ilmi kenan ko wa mablagi ilmi da kuma matukan inda ilmi ne ya kai fa min al madabu'i minha daga cikin waɗanda an ka buga akwai ma waɗanda ko buga su ba a wadayi ba har yanzu to daga cikin littattafan da ya rubuta da hannu ne waɗanda an ka buga akwai arba'una hadisan fi istina'il ma'rufi bainal muslimina wa qada'i hawaijihim ya rubuta arba'una hadith irin arba'una hadisan nawawiyya to shi ma yana da arba'una hadith ko tisdina al ma'rufi hadisai arba'in ga aikata aikin alkhairi bainal muslimin tsakanin musulmi wa qada'i hawaijihim da kuma biyan bukatocin su ya kawo hadisan annabi guda arba'in dabi a kadiman fi damashq an buga wannan littafi da dadewa a damascus syria tun hijira na da shekara 306 an ka buga littafi na biyu shine a takamula liwafayatin naƙala yana da littafi wanda ake kira a takamula liwafayatin naƙala bibi a fi mu'assasatin risala beirut da ta haƙiƙin dr bashar awad ma'ruf littafi na uku jawabul munziri an as'ilatin fil jarhi wa ta'dil tambayoyi an kai mai game da fannin jarhu wa ta'dil ba yana cikin fannonin ilmin hadisi ba to kun san gingime mene ga fannonin ilimin hadisi duka ya zauna an kai mai tambayoyi to tambayoyin sai ya rubuta ba su amsa shine jawabul munziri amsoshin da imamul munziri ya bayar an as'ilatin dangane da tambayoyin da an kai mai fil jarhi wat ta'dil game da fannin jarhu wat ta'dil dabi a fi darul aqsa an buga wannan littafi a darul aqsa kuwait bi ta haqiqi sheikh dr abdurrahman ibn abdul jabbar alfariwa'i hafizahullahu littafi ne na hudu hadithul mutabaya aini bil khiyari wal kalamu ala ruwatihi al mutabaya aini bil khiyari ba mai cikin bulugul marami ba kitabul buyu'i mai cikin buhari mai cikin muslim to wannan hadisin shi ya dauko ya rubuta littafi game da shi Allahu akbar hadithin al mutabaya aini bil khiyari wal kalamu ala rawati da kuma maganganun da ya akan marwayata ne don akwai wanda ya suka ya zo ya wanke su tsabal ya hadisi ne tabbatacce littafi na biyar ana kira ne kifayatul muta'abbadi wa tuhfatul mutazahhidi kifayatul muta'abbidi muta'abbidi ba muta'abbadi ba kifayatul muta'abbidi abinda ya isa gaba dun mai ibada wa tuhfatul mutazahhidi da kuma tuhfa ta dun mai gudun duniya shi ne sunan littafin madabu'un fil maktabatil islamiyya Oman shi kuma an buga shi maktaba ta islamiyya da Oman Yemen kenan ko bi ta haqiqil akh Sheikh Ali ibn Hassan bin Ali ibn Abdul ibn Abdul Hamid Al-Halbi almajiran Albani kenan shi ya mai ta haqiqi Ali Hassan wannan da sun ka rubuta sifatu saumin nabi sai littafi na shidda muktasar sunan abi dawuda kaga ya zo ya iktisarin sunan abi dawuda wa huwa kitabun qayyimun littafi ne mai kima jammul fawaid mai tarin fa'idoji qala al-hafiz ibn kathir rahimahullah fil bidaya wan nihaya hafiz ibn kathir ya ce cikin littafin sa al-bidaya wan nihaya yace huwa ahsanu iktisaran ya fi kyawun takaitawa shi iktisarin da yawa sunan abi dawuda min al-awwal daga littafin farko wanne ne littafin farko ya ani sayyid muslim yana nufin sayyid shi ma sayyid muslim ya iktisarin sa shine littafi na bakwai muktasar sahih muslim wa huwa madabu'un mutadawalun an buga shi kuma yana nan ana amfani da shi sai littafi na takwas shine at-targhib wa tarhib wannan da aka hannun mu yanzu waɗannan ba su ɗaya ba ne daga cikin waɗanda an ka buga ne wasu na nan ba su ɗaya ma an ka buga ba waɗannan dai su na shi shahara cikin littattafai ne don haka jama'a ya bar mana baya wani abu ko bai bar musu ba ashe yana da haƙƙin mai mai addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi sai wa fatu eh kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram sai wa fatu yaushe ne wannan bajimin mallami Allah ya mishi wa fati yace ba da hadhihi alhayati al'amirat bi khidmati ilmi wa ahlihi bayan wannan rayuwa wadda an ka wadda an ka raya da khidmar ilimi da ma'abuta ilimi tuwafi al-hafiz al-munziri hafiz al-munziri Allah ya yi mai wafati fil yawmi sabt ranar asibir irin yau Allahu akbar ka ko incidents Allah ya yi mai wafati fil yawmi sabt ranar asibir rabi'i zulqa'ada hudu ga watan zulqa'ada zulqa'adan mu dai mu ko ga mush tara ga watan zulqa'ada za mu fara karatun wannan littafin ta ko incidents hudu ga watan zulqa'ada ranar asabar hudu ga watan zulqa'ada hijira na da shekara 656 Allah shi mai rahama jama'a masu yawan gaske waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba sun ka halarci jana'iza ta kuma ya samu kyakkyawan yabo an yi malamai da yawa sun kai mai martiya bayan mutuwa ce Allah shi mai rahama to yanzu na ce muku an haife hafizul munziri hijira na da shekara ɗari biyar da tamanin da ɗaya ko ya mutu hijira na da shekara ɗari shida da hamsin da shida kenan duka shekara nawa ya duniya shekara saba'in da biyar good shekara saba'in da biyar kaga shekara ta duk wannan kokarin cikin shekara saba'in da biyar an kai shi don rayuwa ta gaba ɗaya shekara ta saba'in da biyar amma ku diba yadda Allah ya samu rayuwar albarka Allah ka samu namu albarka to jama'a an ce ya mutu hijira na da shekara ɗari shida da hamsin da shida ko hijirar annabi tana shekara ɗari shida da hamsin da shida Allah ya mai wafati yau hijira tana da shekara nawa dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai to ku cire muna 656 cikin 437 don haka yau da nake muku magana yau shekarar imamul munziri 781 da mutuwa ga muna hayyo muna nan muna can albarkacin muna ci ko ba mu ci ga ta za mu fara ci da yau insha Allah ta'ala Allah ka yi mai rahama don haka wannan don ya za hannunka mai sanda gare mu yanzu ga bawan Allah yau shekara bana shekara ce 781 amma gashi nan duniyar musulunci duk musulmin duniya suna cin amfani nai ya kamata ya zama matashiya gare ka kai ko miza ka ban na baya gare ka ba kai za ko zo mu duniya ba kai na dan ana ce yace ko zaka kowa abba ga dambin shago ba wannan yana da aiki yana da aiki baya ko shi ya zaka duniya kamar bai zo ba to duk wanda ni ko zan canza daga da wanda dan ana ce yace ni ko zan ce duk wanda ya zo duniya bai wa addini aiki wanda musulmin da na biyo baya ne sun kaci fa'ida ta ba ya zaka duniya kamar bai zo ba jama'a magabatan mu inda ba su yi waɗannan ayyukan ba suna kawo gare mu sun taimake mu ko ba su taimake mu ba to mu ko sai mu na baya gare mu keta don haka ku tashi tsaye ga karatu Allah ya sa mana albarka ga karatunmu to wannan game da imam al-munziri kenan sai game da littafin at-targhib wa tarhib sai game da littafin littafin at-targhib wa tarhib kamar sauran littafai Allah ya sa lokaci bai ba sha ta bangare guda mun kai game da imam al-munziri yayi to bari gobe sai mu yanzu mun kare imam al-munziri gobe sai mu yi littafi ne shi ko insha Allah ta'ala to muna roƙon Allah shi ya rahama rahama mai yawa ga wannan bawan Allah hafizul munziri Allah ka haskaka kabarinsa Allah ka sadar da shi da rahamarka Allah ka ba mu Allah ka ba mu iko mu ci albarka wannan wannan aikin da yayi muna Allah ka sa mana albarka ga abin da zamu karanta a cikin littafi ne gobe insha Allah ta'ala yau mun ji game da Hafizul Munziri Allah shi mai rahama gobe insha Allah ta'ala za mu ji shi ko game da littafin sa at-targhib wa tarhib shi ko mai matsayin sa ga duniya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik